أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ما جاء في موسى الصيام babu abin da ya zo a gaba da sanya tufafi don a yi ado da ita menene hukuncin sanya tufafi don a yi ado da tufafin وحدثني عن مالك ubangiji ta min hadisi ya karbo daga imam malik عن زيد بن أسلم ya karbo daga zaid ibn aslama عن جابر بن عبد الله shi عن kuma zaid ibn أبيه aslama ya karbo daga jabir ibn abdullahi mutumin madina wato jabiru sahabin nan babba na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yana cikin sahabban da suka rawaito fiye da hadisi dubu ya rawaito hadisi wajen dubu da ɗari biyar da saba'in sai jabir ibn abdullahi al-ansari wanda mahaifinsa abdullahi ya yi shahada ne a yakin uhud ya sa wani hadisin yana cikin suna'iyatul imam malik hadisan da yake tsakanin imam malik da manzo sallallahu alaihi wasallam mutum biyu ne kawai annahu qala jabir ibn abdullahi ya ce خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني بني عمار mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin bani anmari قال جابر jabir ya ce فبينا أنا نازل تحت game ka ne الغرة ina zaune na sauka karkashin wata bishiya إذا رسول الله صلى الله sai ga عليه manzo Allah sallallahu وسلم alaihi wa sallama ya ya ya ya zo فقلت a, sai daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qultu sai nace يا رسول ya الله rasulullahi هلما إلى ال- إلى الظل ka zo man ga inuwa ga inuwa bara in tashi bara in matsa ma ko bara in tashi قال yace قال نظر رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sauka فقمت Na إلى tashi.
قرارة لنا zuwa wata buhu namu فالتمست فيها na شيئا nemi wani abu a cikin wannan buhun فوجدت فيها Dirwa kisai وقصاء na samu ƙananan kurkutu a ciki na sami 'yan kurkutu ƙanana a ciki فكسرته na kakkarya shi ثم قربته إلى رسول sannan na الله mazo da صلى shi الله عليه kusa وسلم da manzo sallallahu alaihi wa sallama فقال من من- أين لكم هذا؟
manzo Allah ya ce da ni a da aina kuka samu wannan kuma a ina kuka samu wannan kuma قال yace فقلت خرجنا به na ce ai da shi muka fito daga gida mun fito ne da shi ya rasulullahi من daga المدينة madina mun fito da shi ne daga madina قال جابر jabiru ya ce وعندنا صاحب لنا a sannan akwai wani abokinmu نجهزه ويذهب wato يرعى- wani mutum namu muna masa shiri ya zahabu domin ya tafi يرعى zahara na ya kiwo ga dabbobinmu ya kiwon dabbobinmu قال wato raƙumanmu ƙala ya ce فجهزته ne tanadinsa na shirya masa kaya ثم أدبر يذهب في الزهر fi zahari sannan ya taɓa yana tafiya a cikin dabbobin nan a cikin raƙuman nan وعليه بردان lahu ya sa bare gani guda biyu قد حلقا da haƙiƙa sun riga sun tsufa bare ganin nan biyu da ya sa sun tsufa قال ya ce فنظر رسول الله Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba zuwa ga wannan mutum قال sai ya ce أما له ثوبان غير هذين ba shi da tufafi ne bayan wa'annan wa'annan tufafin da ke jikinsa iyakas wanda yake da su kenan ba shi da wasu فقلت بلى رسول الله sai na ce a ai yana da wasu kwarai ko yana da wasu ya rasulullahi yana da tufafi guda biyu في العيبة suna wajen da ake ajiye tufafi ai batu inda ake ajiye tufafi صوته إياهما da ni na ba shi su don ya ringa sawa قال ya ce فادعوه kai kiransa لا فمره ka umarce shi ya sa su ya sa su قال ya ce فدعوته ne kiransa فلبسهما ya sanya su ثم ولى sannan ya يدعوه.
juya da baya قال yana taf- yana sauri yana yana yana tafiya Eh, wato yana tafiya kala ya ce faƙala rasulullah jabir ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ما له rarraban lahu ruqahu me yasa yana da wannan tufafin amma zai sa wannan tsofaffin Allah ya tare wuyansa أليس هذا yanzu ashe sa wa'annan ba shi ya fi masa ba shi da yake da wa'annan meye na sa wa'ancan tsofaffin قال ya ce فسمعه الرجل mutumin nan sai ya ji maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah yake cewa Allah ya sare wuyarsa قال يا رسول الله ya ce ya rasulallahi في سبيل الله to in fa za a sare wuyan nawa a sare a wajen yaƙi don taimakawa addinin Allah ya zama an sare wuyan nawa na yi shahada in wannan ne ai na- na more فقال رسول manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi sabilillah kwarai a cikin tafarkin Allah a cikin taimakawa addinin Allah قال Jabiru ya ce فقتل الرجل في aka سبيل kashe الله mutumin alhali yana yaƙi don taimakawa addinin Allah
وحدثني عن مالك ya wato ita malahu raraballahu unuqahu kalma ce da larabawa suka faɗa in sun ga an zo da abin da ake ganin ba mai kyau ba ne ba wai lalle dan an faɗa wa mutum haka ba ana nufin Allah ya sare wuyan nasa gaba ɗaya ba wai ana nufin haka ba to amma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mai matsayi ne wajen Allah in ya faɗi magana ko da kamar wasa ne Allah sai ya yi ya sa wannan duban matsayin manzon Allah shi ya sa da wanda Allah ya faɗi magana sai ya zama abin ya afku duk da cewa asalin maganar ba wai ana faɗar ta bane tare da nufin abin da ta kunsa a'a ana faɗa ne kawai kamar zarin magana haka to وحدثني عن مالك
ubaidullah ta yi hadisi ya karɓar daga imam malik ya tsaro wato yana daga girman muzozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanin matsayinsa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa haddathani ubaidullah ta yi hadisi an malikin ya karɓo daga imam malik عن أيوب بن أبي cewa شيبة annahu balagahu labari ya isa masa an umar ibn al-hattab cewa umar ibn al-hattab qala ya ce inni la uhibbu an anzura ila al-qari'i abyar al-thiyab nakan so in dubi mai karatu makarantun qur'ani alhali tufafin safari tas a ga ɗalibi mai karatun qur'ani ko ɗalibi mai karatun kowane ilimi ya sanya tufafi fari fat ai haka ɗin ƙara ɗaukakar darajar ilimin ne ko ƙara ɗaukakar darajar ƙur'ani ne rashin ganewa ne da ɗaliban ƙur'ani za su ce ba za su zauna da tufafi baƙiƙirin asali wata magana ce wadda take da manufa kyakkyawa amma kuma sai aka yi mata bahaguwar fahimta daga baya da ana ganin cewa da a ce ƙur'ani ya sunce ma ai gwamma ka zauna da daudar tufafi amma ba cewa aka yi a'a ka zauna da daudar tufafin ba ba wai an yi umarni ko ana ganin zama da daudar tufafin daidai ba ne amma in ya zamo in sai ka tsaftace garin tsaftace tufafin naka ƙur'anin zai sunce ma yau ai gara ka haƙura ka zauna da daddauɗan tufafin amma ko kaɗan ba wai tsari ba ne a ce ɗalibi ko balle malami a ce yana zaune a cikin tufafi ba mai kyau ba lalla ko a ta kurusa ya jinkirta hadisi ne to wa haddathani an malikin ubaydullah ta min hadisi ya karɓa daga imam malik عن أيوب ya karɓa daga ayyuba ibn abi tamimata عن عن ابن سيرين ya karɓi wato ayyuba sikhtiyani malamin nan na imam malik wani imam malik ya cewa mutum ne mai raha ayyuba sikhtiyani mutum ne mai raha amma matukar ba kai magana manzon Allah ba a gabansa in kai magana manzon Allah a gabansa sai ka ga jikinsa ya koma makyarkata yana ya shiga cikin wani tashin hankali saboda girmamawarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ayyubu ya karɓo daga ibn sirina muhammad ibn sirin ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wanda wasu suke cewa ma gaba ɗaya a tabi'ai ai ba kamar ishi ga ilimi kala yace قال عمر بن Umar ibn Khattab الخطاب ya ce إذا أوسع الله عليكم in Allah ya yalwata muku فأوسئوا على ku أنفسكم yalwata wa kawunan Allah ya ba ku dama ku nuna Allah ya ba ku dama ba ana ba ka dama kullum kuma kana ƙara matsewa Eh, kamar ba a baka ba baka gode wa Allah ba in kai haka جمع رجل عليه ثيابه.
mutum ya tara tufafinsa gare shi a gan shi da cika irin yadda Allah ya yi masa baiwa
نعم ما جاء في لبس ثياب المريء musu ba gani babu abin da ya zo a cikin sanya tufafi wanda yake an rina ta مم.
wazahab da kuma sa zinare me ya hukuncin sa tufafi da aka rina me ya hukuncin sa tu- zinare kuma وحدثني عن مالك ubaidullah ta amin hadisi ya karba daga imam malik عن نافع ya karba daga nafi'u أن عبد الله بن cewa عمر abdullahi bin umara كان يلبس الثوب المسبوغة ya kasance wato wannan hadisin a mawqufi ne kama hadisai guda biyu na baya duk mawqufai ne duk mawqufai ne hadisi na farko dai da muka karanta shine wanda yake marfu ya kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma hadisi na biyu iyakarsa sai da na umar hakanan hadisi na uku shi ma dai iyakarsa sai da na umar shi kuma wannan hadisi na hudu iyakarsa dan dan sayyidina Umar din shi ne Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar kana da wasu tsohon su kadin بالمشكي ya kasance yana sa tufafin da aka rina da mishku wato launin da ake kira wato ah, mishku kamar ruwan koya koya haka Ah, wanda aka rina da kamar koya والمسبوق ko wanda aka rina da za'afaran قال يحيى ya haya ce وسمعت مالكا يقول ya ji ma maliki yana cewa وأنا أكره أن يلبس ال- الجلمان شيئا من الذهب ni ba na son a ce yara sun sa wani abu daga zinari ba na son a ce yara wanda ba su balaga ba sun yi ado da wani abu na zinari لأنه wato بلغني yaran fa wanda suke maza ba mata ba yara mata ai ko manyan mata ne su an musu izini a cikin yin ado da zinari amma namiji aka haramta wa yin ado da zinari to kuma imam malik ya ce asali haramci akan wanda ya balaga ne wanda bai balaga ba ai haramci da wajabci baya hawa kansa Ah, shi wanda bai balaga ba ah, iyaka abinda zai iya hawa kansa mandubi ko makaruhi a iya cewa wannan abu mandubi ne a haƙƙinsa ko makaruhi yadda mai maraƙi sau da ke faɗa kar kulli fasabi ya filla zurfimi da gairi ma wajaba wal muharrami Ah, yaro an masa takalifi amma takalifin da aka yi masa banda wajibi banda haramu shi yasa takalifin da aka yi masa da mandubi ko makaroni ya za ma malik ya ce ni ba na son a ce yara sun sanya wani abu daga zinari لأنه بلغني me yasa nace ba na so domin na sami labarin أن رسول الله صلى الله جعل عليه الله وسلم صلى الله عليه وسلم يا يهني.
الذهب daga a ce an yi zobe na zinari manzala ya yi hani daga yin zobe na zinari أنا أكرهه للرجال ni ba na son yin zobe na zinari الكبير منهم والصغير ga ga maza ba na son yin zobe na zinare ko manya ko ƙanana in dai نعم namiji babba ne ko namiji ƙarami ne in dai namiji ne to kai ya sa zinare me yasa saboda
قال ɗaya daga يحيى cikin asalan imamu malik na saddu zari'a doshe kafa ko da an ce sanya tufafin ɗan zinarin nan ba haramun ba ne ga yaro to amma ya ya ɗore ya girma yana sawa to ai har ya girma kuma sai ya zama abin ya shige shi shi yasa ai babban abin yin shi ne tun yana ƙaramin ma a raba shi da sawa duk da dai cewa a sannan ɗin sawa ba haramun ba ce gare shi amma dan ya zamo ya saba kada ya saba da abin da yake zai zamo haramun gare shi in aka kyale mutum ya saba da abin da zai zama haramun gare shi ai har lokacin da zai zama haramun din gare sai ya zama yana aikatawa shi yasa ai rashin hange ne ko rashin tunani a ce kana musulmi ka ga lokacin sallah yaron ka bai sallah ba Wa yaro ne wannan dan shekara shida ko bakwai ko takwas ko tara me za a matsa masa sai ya yi sallah a'a idan ka saba masa da yin sallar a lokaci sanda sallar za ta zama wajiba a kansa sai ya zamo ya riga ya saba ya sa mai risala yake faɗa ya cewa ya dace a tsaya tsayin daka a tabbatar an koya wa yara da abin da Allah ya sanar kan bayi liƙar ya ce alaihimul bulugu wa qad tamakkana zalika min qulubihim wa sakanat ilayhi anfusuhum wa anisat bima ya'maluna bihi min zalika jawarihum inda Abdul Nabi Zaidin yake faɗa a risala to قال يحيى da haya ce وسمعت مالكا na ce ma malik يقول yana faɗa في الملائكة a cikin وأسفل mayafai wanda aka rina da asfar في البيوت a cikin للرجال gidaddaji ga maza وفي الأقنية wafil afine da kuma a cikin o, a, wato a, farfajiya a yi kama a yi labule da ita قال imam malik ya ce لا أعلم من ذلك شيئا حراما ni a gaba ɗayan wannan ba wani abu da na san akwai wata hujja da za a ce haramun ne وغير dan ran namiji ya sa tufafi a birnawa da asfa musamman lokacin da yake a gida ba fitowa zai ba ko kuma an yi kamar labile da tufafin da yake an rina shi da asfa to ai wannan ba ba wani abin da yake haramun a cikin haka amma وغير ذلك wani مما wannan daga ذهب tufafi إليها.
ya fi soyuwa zuwa gare ni da a ce za a yi da wani rauni daban babu asfarin ba da ya fi kyau
ma ja'a fi libsil hazzi abin da ya zo a cikin sa tufafin zaben masar wa haddathani malikun a wato shi zaben masar tufafi ne wanda yake ake sakawa ana haɗawa da alhariri a cikinsa da kuma abin da ba alhariri ba ubaidullah ya ce ya haya min hadisi ya haya ya ce maliku ya min an hadisi hisham bin urwata ya karɓi daga shamim da urwata ana abihi ya karɓo daga mahaifinsa urwatun zubairu ana aisha ta zaujin nabi ya karɓo daga aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama annaha kasat cewa ita aisha ta fata da lamin zubairi da rafa hazzi wani mayafi na zaben masar kanat aisha ta da aisha ta kasance tana sawa ashe ba laifi kenan a cikin sa wannan kuma ba laifi don namiji ya ya ya ya- ya rufe jikinsa da shi
ma yukrahu lin nisa'i lubsuhu min as-siyabi abinda ba a so a ce mata sun sa daga tufafi irin tufafin da bai dace a ce mata sun sa ba wa haddathani an malikin ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik an alqamata bin ya karɓo daga alkamata ɗan abi alkamata ya karɓo daga mahaifiyarsa annaha qalat cewa mahaifiyar tasa ta ce dakhalat hafsatu bint abdurrahman hafsatu yar abdurrahman ta shiga wajen aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallama وعلى حفصة خمار رقيق alhali hafsatu ɗin nan yar abdurrahman na bakar ta sanya mayafi mayafin da yake ba mai kauri ba shata ne ba mayafin da ta lulluɓa da shi فشقته عائشة da ganinta aisha sai ta ɗau mayafin ta tsaga ta keta shi وكسرها حبارا ta كثيفا tufatar da ita wa mayafi mai kauri
وحدثني عن ubaidullah ta min مالك hadisi ya karɓi daga imam malik عن مسلم يا كبر المسلمين بن أبي مريم.
عن أبي سالم ya karɓi daga abi salihin عن أبي هريرة ya karɓo daga abi huraira hadisin da yake a nan an kawo shi wato duk marwaita muwaɗa ma haka suka ruwaito kawo shi mawqufi da shi ya haya da sauran duk marwaita muwaɗa sun kawo shi mawqufi sai ko abdullahi ibn nafi shi kaɗai ne a cikin almajiran imam malik ya ruwaito hadisin cewa daga abi huraira daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam أنه abu ne tsananne cewa ko da an tsaye da hadisin nan ga abu huraira amma dole a tsarin ilimin hadisi za a ba shi hukuncin wato marfu'i tunda magana ce wadda ta wuce a ce shi abu huraira ya faɗa ta gaban kansa magana ce wadda ta wuce a ce abu huraira ya faɗa ta gaban kansa shi yasa dole za a ba shi hukuncin ah, ma- ah, marfu'i to أنه قال ya ce نساء كاسيات akwai wasu mutane mata akwai wasu mata da za a wanda za a ga sun sa tufafi tufafin ya kai inda ya kai a tsada عاريات amma kuma bai suturce su ba tufafi ne ya mai tsada amma ko dai dangane da cewa an ɗinka shi ya matse su shi yasa duk siffar gaɓoɓinsu yana bayyana ya zama kenan bai suturce ba ko ko kuma a'a a rafiya ne ana hangen abin da yake ciki baya rufewa bai da kauri bai da kauri za a iya ganin duk abin da yake cikin jiki daga gare shi shi yasa an sa tufafi ya kai inda ya kai a tsada amma kuma ba a sutura ba wal iyazu billahi ma'ilatu matan nan sun karkata ga duniya ميلات kuma masu kokarin karkatar da wasu ne gare su sai dai ta kokarin karkatar da wani gare su wanda ya karkatar ga maza gare su ko karkatar ga wasu mata Ma- sauran mata da ba haka suke ba su dinga ganin yau in ba haka suke ba da su ci gaba ba Eh, irin ɗinkin wanci ko irin ya- yankin da aka wa- wance irin lesur ɗinta ko abu ɗinta irin su za a yi mun nima in ba a yi haka ba ba a ci gaba ba sai ya sa sun zamo ma'ilatun su kansu sun karkata kuma mumilatun abin bai tsaya ga kan nasu ba suna ƙoƙarin karkatar da bayan allah ga hanya halaka لا يدخلن الجنة matan nan bayan da za a yi a ce sun shiga aljanna ولا يجدن ريحها kai ba maganar shiga ba ƙanshinta ma ba za su samu ƙanshin aljannan ma ba za su samu ba وريحها alhali يوجد ƙarshen في aljanna نفس ana samun tun ya rage tsakaninka da ita tafiya shekara 500 ya rage tsakaninka da aljanna she- tafiyar shekara ɗari biyar za ka fara jin ƙanshin aljanna ma'ana kenan su wannan matan nisan da yake tsakaninsu da aljanna ya haura tafiyar shekara ɗari biyar
وحدثني عن مالك ubaidullah ta bin hadisi ya karbo daga imam malik عن يحيى بن سعيد ya karbo daga ibn sa'idin عن ابن شهاب ya karbo daga ibn shahab zuhri cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya da daddare كان زرع في أفق ya yi السماء duba a sassan sama
فقال manzo Allah ya ce ماذا فتح الليلة wato shi ko wannan hadisin a wannan ruwayar an kawo shi mursali da aka faɗi ibn shahabin zuhuri ba a faɗi na sama da shi ba ibn shahabin ko yana cikin tabi'ai tabi'an ma na ƙasa ko na tsakiya sai da yawa fata hijira ta 124 shi yasa hadisin ya kunshi ruwayar tabi'i daga tabi'i ya bi sa'id al-ansari wanda imam malik rawaito hadisin daga gare shi shi kansa tabi'i ne ya ga wasu cikin ƙananan sahabbai irin su sayyidina anas ibn malik eh, wanda ya kasance wajen hijira ta 100 shi ya musa yadda yi wafati hijira ta ɗari da arba'in da uku to malamin sa hadisin kuma ya riga shi wafati da shekaru goma sha tara shine ibn shahab zuhuri amma hadisin an kawo shi muttasil buhari ya kawo shi ta hanyoyi muttasilai akwai hanyar ma'amaru daga zuhuri daga hindu bintul haris daga ummu salama haka kuma ya rawaito daga sa- hanyar sulamun ruɓe na ta daga amir da dinarin daga yamma sa'idin daga zuhuri daga wata mace daga ummu salama da dai wannan maryan da aka faɗa a nan to manzala ya tsaya da daddare fa nazara ya duba fi ufiqi sama a sassan sama فقال yace ماذا فتح الليلة kai Allah ne ya san iyakar abin da aka bude a wannan daren na daga taskokin duniya Allah ne kadai ya san irin abin da aka bude a wannan daren na daga taskokin duniya وماذا وقع Allah ne ليلة ya san irin rigingimun da suka afko ko a wato alamomin afkowarsu ta fara bayyana نعم
كم من قاسية؟
كم من قاسية fin duniya.
Duniya.
Da yawa akan samu mace mai takama da tufafi a duniya. A nan da- a nan rayuwar duniya tana takama da cewa ai tufafinta ya kai kaza. Tufafin da mai tsada ne. Duk tufafin ta in ka taɓa ya dubbai dubbai ne.
عارية يوم القيامة Amma kuma a ranar alkiyama tsirara za ta tashi. Za ta tashi tsirara.
أيقظوا سواهب الهجر da lokacin da aka tufatar da bayan Allah na gari to ita ba ta yi nagartar ba balle har a ce za a tufatar da ita da za ta ce fita shi mata fita shi mata su yi sallah fita shi mata su yi sallah
ما جاء في إذبال الرجل صوبه abinda ya zo a cikin hukuncin namiji ya saki tufafinsa وحدثني عن مالك bai da shi min hadisi ya karbo daga imam malik عن عبد الله بن دينار ya karbo daga abdullahi bin dinarin عن عبد الله بن عمر ya karbo daga abdullahi bin umara أن رسول الله cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال kala ya ce الذي يجر صوبه في wanda yake jan النار tufafinsa a kas dan takama لا ينظر الله إليه يوم القيامة Allah ba zai dube shi ba duban rahama a ranar alkiyama.
وحدثني عن مالك Ubaidullah ta bin hadisi ya karbar daga Imam Malik, عن أبي الزناد ya karbar daga Adil Zanadi, ya karbar daga عن Araju, ya karbar daga Abi Huraira, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, لا ينظر الله تبارك Ubangiji tabaraka ta'ala ba ya duba ranar وتعالى alkiyama يجر إزاره zuwa wanda yake jan ah, mayafinsa ko tufafinsa dan takama. Ya zama yana jan tufafinsa a kas dan takama to Allah ba ya kallonsa.
وحدثني عن مالك Ubaidullah ta bin hadisi ya karbar daga Imam Malik, ya karbar daga Nafi'u, وعبد الله da kuma Allah ne dinari.
وزيد بن da أسلم.
zaitun da aslama كلهم duk mutanen nan guda uku suna ba imamu malik labari sun ba shi wannan hadisin ne su sun karɓo hadisin daga abdanu umara أن رسول الله صلى الله cewa manzo Allah عليه وسلم sallallahu alaihi قال، wasallam ya ce لا ينظر الله يوم القيامة إلى ubangiji من baya يجر duba ranar صوبه kiyama ya zuwa wanda ya ja tufafinsa a kas dan takama وحدثني عن مالك wanda shi amin hadisi ya karɓo daga imam malik عن العلاء ya karɓo daga lafi عن abdul rahmani أبيه ya karɓo daga mahaifinsa أنه قال ya ce سألت أبا سعيد الخدري na tambaya a basu idin hudure daga ma'a kwarjalle tufafin da ake daurawa ina zuwa ina ya dace فقال sai ko abu sa'id al-hudri ya ce أنا أخبرك بعلم ni ne ko zan faɗa ma bisa sani zan faɗa ma abin da na tabbatar haka yake سمعت رسول الله نجم الله صلى الله عليه وسلم يقول يدا شيوا Zuratul mu'min Tufafin mu'mini, safu saƙai izuwa rabin makenge masa izuwa rabin makenge masa la junaha alayhi fi ma bainahu wa bainal ka'abaini ba laifi dan ya sake shi ba ya wuce rabin makenge mar matukar dai bai kasa da idan sau ma ba asfala min abin da zalika yake ya kasa da idan sau fa fin nari to yana cikin wuta ma asfala min abin da yake ya haura tufa ga idan sau fa fin to nari yana cikin wuta la yanzuru Ubangiji tabaraka ta'ala ba ya duba ranar alkiyama zuwa wanda ya ja tufafinsa don takama don nuna takama
ma ja'a fi izbalil mar'ati sawbaha wato aka ce wannan fa yake ɗanta da wanda yake nufin takama da haka amma wanda yake ba dan takama ya ba to wannan hukuncinsa daban shi yasa aka kawo baɗaran ɗin maf'ulun li ajalihi ne wanda yake ya ƙayyade hukunci abinda ya zo a game da mace ta saki tufafinta mace ta saki tufafinta wa haddathani an malikin a wani lata min hadisi ya karbo daga imam malik an abi bakr ya karbo daga abi bakar ibn nafi ya karbo daga mahaifinsa nafi'u ibn umara ba a barar ablamin umara an safiyata ya karɓo daga safiya matar abi ubaidu wato matar abdullahi ibn umar shi yasa shi nafi ya karɓo hadisin wajen matar mai gidansa annaha abarat cewa ita safiya ta ba shi labari daga ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat cewa ummu salama ta ce hina zikira al-izar yayin da aka ambaci zani fal mar'atu ya rasulullah ta ce da manzan Allah an faɗa namiji ya sa tufafi ya haura ma idan sau in dai dan takama ya haka ba daidai bane wannan abin da ya haura idan san yana cikin wuta to me ya hukuncin mace to sai ita ummu salama ta ce ya rasulullah to me ya hukuncin mace kuma ita qala manzan Allah ya ce turhihi shibran ta sake shi har ya kai ɗani ɗaya qalat ummu salama ummu salama ta ce idan yanka shi kwana aiko in dan dan ɗani ɗaya ne kaɗai a ƙasa da mai a idan sau dan ta sake shi kamar ɗani ɗaya ai ta yi in ta je ƙetare wani abu ko hawa wani tudu tufafin ya ɗaga har a ga sama da idan santa
qala sai manzo Allah ya ce ato fazira'an ba laifi ta sake shi zira'i ɗaya la tazidu alayhi amma kata ƙari akan haka kata ƙari akan wannan
ma ja'a fil abin da inti'al ya zo a game da sa takalmi wa haddathani amma wannan ta min hadisi ya karɓa daga Imam Malik an abi zinadi ya karbo daga Abu Zinadi ya karbo daga Anadu ya karbo daga Abi Huraira rasulullah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamshi anna ba daidai bane ɗayan ku ya ce zai rinka tafiya da takalmi ɗaya liyan alha jami'an liyun ilhuma ko dai ya sa su gaba ɗaya jawuli auli liyun fi ma jami'a ko ya tuke gaba ɗaya amma ba sa takalmi a kafa ɗaya ba ɗaya kafa ba takalmi ya ce kuma haka zai rinka tafiya ba daidai bane
wa haddathani an malik Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik an zinadi in an ce wato asali a cikin hani haramci sai a ce a shi haka din haramun ne amma da yake an ce shi hanin yakan fita daga haramci zuwa karhanci to sai to ya zama haka din zarar karahiya ne eh, har ya zama karahiya ne Ah, wa haddathani an malik wa la ta'a min hadisi ya karbu daga imam malik ya karbu daga abin zulali shi kuma daga arajo shi kuma daga abi huraira isnad wannan hadisin ne kamar isnadin hadisin da ya gabata yana cikin asahul asani da an abi hurairata mafi ingantattun isnadan da suka zo daga abi huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alam idza idan ta'ala ahadukum idan ɗayan ku zai sa takalmi falyabda bil yamini to ya fara sa kafar dama wa ya fara sa kafar dama kafin ya sa kafar hagu wa idza naza'a idan ko zai cire takalmi falyabda to bil ya shimali fara cire kafar hagu sannan ya cire ta dama wal takun al yumna shi ya sa kafar dama ta zama ita ce farkon su tun'alu da za a sa a cikin takalmi wa ta akhirahuma zama kuma ita ce karshen da za a fitar daga cikin takalmin wa haddathani an malik ubaidu ta min hadisi ya karba daga imam malik an abi ya karba daga aminsa abi suhail shine abu suhaili bararren wato abu salihu malik an abi ya karba daga mahaifinsa malik ibn abi amir kakan imamu malik wanda aka sa masa sunansa shi kuma ya karba daga kabil ahbari anna rajula wasallam cewa wani mutum da za a na alaihi ya cire takalmansa fa qala ya ce lima halata sai ka'ab ya ce da shi me yasa za ka ce za ka cire takalmanka la'allaka ta'awwalta hadhihi al-ayata ko dai ka gano haka ne daga wannan ayar fa hala'ana alayka da ake cewa da annabi musa lokacin da za a yi asiri da shi a wadin muqaddasi ya ce ka cire takalmanka innaka bil wadil muqaddasi duwa kana fili abin tsarkakewa shine duwa wanda shi annabi musa an ce ya cire nasa takalmi amma malamai suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da ya sama ya sama ya sama har ya ji al'arshi ba a ce masa sai ya cire ba ala dori musa nudi hala'a wa ahmadu ala al'arshi lam yuzan bi halqi alihi to qala yace na'am na'am kuma kala ka Qala, kuma ka qala, yace da rajulun, shi mutumin atadari ma kanat na ala musa ka san yadda takalma annabi musa suke abinda yasa aka ce sai ya cire qala malikun imam malik yace La adari.
ni ban san ma ajabahu ma rajul da ajabu me rajulu mutumin ya bashi amsa ba ban san wata amsa mutumin ya bai wa ka'abu ba fa qala ka'abu ka'abu yace kanata min min jildi malamin mayyiti daga fatar jaki ne matacce
ما جاء في لبس الثياب abin da ya zo a game da sa tufafi وحدثني عن مالك wanda la ta min hadisi ya karbo daga imam malik عن ابي الزناد ya karbo daga abin zinadi عن الاعرج ya karbo daga arajo ya karbo daga abin huraira انه قال man abu huraira ya ce نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين manzala ya yi hani daga nau'in tufafi biyu وعن بيعتين ya yi hani kuma daga nau'in ciniki biyu عن الملامسة na farko cinikin mulamasa ciniki da cewa kana taba abin da za ka siyan ciniki ya wajaba
وعن المنابذة hakan nan kuma da cinikin munabaza a ce ka jefa tsakuwa duk abin da tsakuwar ta sama to shine ka siya
وعن بيعتي وعن نعم Mhm.
وأن يعتبئ الرجل في hakan ثوب nan kuma واحد ya yi hani wato daga a ce mutum ya zauna ya rufe jikinsa haka da tufafi laisa alafar jihi min shehu ba wani abu ga al'aurarsa daga tufafi a ce kawai mayafi ne ya sa ya rufe jikinsa shi kuma ya tsona haka saboda ko kaka ya daga daga ƙasa ai za a ga al'aurarsa abu ne mai sauƙi a ga al'aurarsa وأن يشتمل الرجل بالثوب wa an الواحد yi tamilar rajul bi sabil wahid haka nan wanda Allah ya yi hani daga mutum ya lulluɓa da tufafi ɗaya على أحد شقيه bisa ɗaya daga ɓangarorinsa a ce nan ɓangaren gaba ɗaya ba wani tufafi a'a tufafin daga nan ne irin al'adun wasu mutanen ko akwai wasu mutane da za a ga su haka al'adar su take to irin wannan al'adar ba a ballabinta ba ce a musulunci Eh, musulunci ya zo da cewa a bar irin wannan Eh,
وحدثني عن مالك Ah, wato ah, ko a ce malamai suka ce yana daga irin wannan wanda ake kira kurman yafe a ce mutum duk ya lulluɓe hannayensa a cikin yafe saboda me aka yi hani daga irin wannan saboda duk sanda yake so ya karɓi wani abu ko ya bada wani abu sai ya fito da hannun garin fito da hannun ta yi yafan ya ya suɓuce daga jikin nasa a ga al'aurarsa shi ya sa irin wannan ba daidai ba ne sai fa ga wanda yake ya sa wani abu daga ƙasa kamar da a ce yana da wando daga ƙasa to sannan sai ya zamo ba laifi don an yi haka to وحدثني ubar da ta عن hadisi ya karbo daga imam malik عن نافع ya karbo daga nafi'un عن عبد الله ya karbo daga عبد abdullahi umara أن عمر بن الخطاب cewa umar bin haɗabe رآه اللتان ya ga wata tufafi آه، سيراء siyara wadda take mai zane-zane تباع عند ana باب sai da الرجل.
ita a ba ƙofar masallaci فقال ya ce يا رسول ya الله rasulallahi لو اشتريت me هذه zai hana a ce الرجلة ka sai wannan tufafin فلبستها يوم in ya so الجمعة ka ringa sawa ranar juma'a وللوفد ko kuma شاة in an yi من baki lokacin da baki suka zo gare ka فقال رسول الله صلى sai الله manzo عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce da sayyidina Umar إنما يلبس هذه من لا حلاق له في الآخرة ai ba wanda zai sa wannan sai wanda bai da rabo a lahir ba wanda zai sa wannan tufafin sai wanda yake bai da ya rabo a lahira saboda me a ciki akwai alhariri an sa alhariri alharirin ya haura wanda aka yi rangwame a cikin sa shi a cikin tufafi ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء sannan kuma aka kawo manzan Allah irin wannan tufafin irin wannan tufafin da sai na Umar ya kawo shawarar a siya manzan Allah ya ce ai ba wanda za a siya ba ce sai aka kawo manzan Allah irin su فأعطى عمر بن الخطاب من هؤلاء ya dau guda daya ya ba sai da na Umar
فقال عمر يا رسول الله sai sai na Umar ya ce ya rasulullahi أكسوتني kai هذا da kace ba wanda zai sa wannan sai wanda bai da rabo a lahira kuma yanzu ka dauka ka bani وقد قلت في وقد قلت على ذلك فلا- التي أدارك a tufafin udarido ma kunta irin abin da ka faɗa cewa inna ma yazasu hazihi man la halaka lahu fil lahirati قال رسول الله صلى الله عليه sai manzon Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce لم أكسكها لتلبسها ban baka ita dan kai ka sa ba ba wai na baka dan sai kai kanka ka sa ba na baka ne dan ka ba wanda zai sa فكساها عمر sai da zabar ya bada ita kyauta ga wani dan uwa nasa wanda bai riga ya musulunta ba a sannan a makka
وحدثني عن مالك da yawa malamai sukan ce wa dan uwan nasa ba uba suka hada ba uwa suka hada dan uwansa ne lummi wani latarin hadisi ya karbo daga imam malik عن إسحاق بن عبد ya karbo daga sakan abdullahi bin abi dalhata أنه قال ya ce قال أنس بن anas bin مالك malik ya ce رأيت عمر بن na goma الخطاب rabin haddari وهو يومئذ أمير المدينة alhali a sannan shine amirul muminina وقد وقع بين كتفيه biyu kayan talatin wa kadara ka'a bayyana katifai alhali ya yi maho ya yi maho ga tufafinsa tsakanin kafaɗinsa mahon har guda uku لبد بعض ya ɗora wata akan wata ya ɗora wata akan wata gashi yana amirul muminina amma kuma saboda tsantsani da gudun ka a taɓa abin da yake na al'umma ya sa tufafi mai maho har guda uku a waje ɗaya tufafin ya yi maho har guda uku